بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha tara ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير ba manta ba a karatun da ya gabata a bayan da Malam ya karkare mai damu wannan ɗan shi'a da martani wanda yake zagin sahabban annabi yake zarginsu da cewa wai sun samu matsala a wannan sulhun na hudaybiya ba su ma annabi cikakkiyar biyayyen da ake so ba a bayan da malin ya maida mai da martani ya bashi ansa gamsasshiya sai ya ce idan girman kai da ƙin gaskiya suka tasiri a kan shi yake ɗaukan wannan gaskiyan da aka gaya mai to za a zo mai da wasu bayanai waɗanda sai sun kunyata shi kuma sun gamsar da duk mai saurare an ƙara gane gaskiya an kuma ƙara gane cewa su dama ba gaskiyan suke so ba to shine malam ya fara bayyana mana cewa annabi ya je wannan sulhun hudaybiya sahabbai gaba ɗaya suna tare da shi Allah maɗaukin sarki bai saukar da aya ko ƙwaya ɗaya ya zargi sahabbai ba akan abubuwan da suka faru da su a wannan fage hasali ma Allah ya saukar da aya ne yana yabansu su kuma ba mu samu hadisi ko kwaɗe da annabi ya zarge su ba ko cikin sahabbai kai hatta malaman da suka biyo bayansu da kyautatawa ba wanda ya faɗi wata kalma na suka ko kwaɗe a kansu jama'a barin gaya muku wata ka'ida kuma na sha faɗinta duk wanda ya zaunar da kai ko ya zaunar da ku yana son ya nuna muku wane da kuka san shi mutumin kirki ne yana kokarin sukan shi da zagin shi ba wannan ba mutumin kirki bane shi mai zagin dan bid'a ne ko da kun gan shi ai wani ahlus sunna ne ai wani kaza wallahi dabi'a yan bid'a ne yanzu sahabbai dai mutanen kirki ne don Allah in muka zage sahabbai muka ƙi sahabbai wai riban ne za mu samu su fa sahabban nan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum yanzu misali misali wannan yaron gashi karami ne duk wani karatu da ake nan da shi ake yi kuna fahimtar wannan da kyau ko ga shekarun shi ba ta kara sun karya ba yau sai wani sai zo ce mana ai wannan ba mutumin kirki bane mu guje shi ya kamata in muna da hankali sai mu fahimci tun yaushe muke tare da shi mu ba mu ga rashin kirkin ba kun sa abin da ya ban mamaki ɗazu na zo masallacin nan sanda a kira sallar magariba sai na ga ƙullum na tafai a ji a can sai na ce wannan fa sai ce wani ne ya kawo sai na ce tsaraba ya kawo mana sai ce a'a ya kawo ɗaya daga cikin ƙananan littattafan nan ne da ka karanta ɗazu da asuba ina buɗewa ba wai ka karanta da asuba ba na manta sai ce littafin da ka karantar da mu ɗazu da asuba ina buɗe sai na gashi ne na ce ya kai ka sani sai ce akwai wanda ya zo sai guda uku kuma ya ce duk wanda ya so ma ya siya kun ga wannan sai na tsaya sai na gane yaran nan suna da kwakwalwa suna da saiti kamata ya ce duk mun zauna zaman karatu irin wannan marka sai masu photocopy da muke muna ba su mu daina yadda suna zama haka kawai to sai a zo sai a nuna mana a'a waɗannan ba ma wannan ba a ce kan malamin na ce mana yau ai ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne ya kamata yi laifi iri kaza ya kaza wannan ɗabi'an 'yan shi'a ne da hawarijawa wallahi ku mata ku ji wannan kuna zaune da bayan Allah kawai ce ko ‘yar unguwa ku ce ko menene kawai sai a za a ce maki wance ba mutum ne kirki ba ne sai ki ce ya aka yi kuna fahimtar wannan ya aka yi ɗabi'an 'yan bidi'a ne waɗannan zage-zage wallahi yin sai kasa gane wai maganar da sai na umar ya tambayi annabi me tsiwa a cikinta Allahn da ya san su kun ji mun karanta jiya ya saukar da laƙadar radiyallahu anil mu'minin idhi bayi'unaka tahta shajara ina fatan mun gano wannan da kyau irin waɗannan yaran ne fa su sayyidina Umar suka rika zuwa da ƴaƴansu majalisin annabi shine suka tashi kaji ana ce ma wani ibnu Umar ana ce ma wani ibnu Abbas ana ce ma wani Jabir ana ce ma wani Abdullah dan Amr dan As ana ce ma wani Anas waɗannan kananan da kuke renawa ne kai kai ka bar naka a gida a batan mun gane kabar suna ta shirmi a kan ne Allah ya tsare mana imaninmu Mala ya ce wa kana adadu ahalil hudaybiya alladina baya unnabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adadin waɗanda suka zo wannan mubaya'a da wannan sulhun hudaybiya wanda suka yi annabi mubaya'a ta ta shajara a ƙarƙashin wannan bishiya alfan wa arba'an mi'a rajulan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ne kama zakara jabirun radiyallahu anhu kama yadda jabir ya bi ya ambata jabiru matashi ne sai da ya irga kowa kale ce kunna yawmal hudaybiya mu dinnan a ranar da aka yi sulhun hudaybiya alfan wa arba'an mi'a mu dubu ɗaya da ɗari hudu ne fa baya anahu muka zo muka yi mu annabi mu baya'a wa umaru akhizun biyadihi umar ne ma ya rike hannun manzon Allah haka amma kaga ta kadarin da yazo sai bai gaya mana umar ya rike hannun annabi yayin mubaya'a ba amma ya haddato umar ya tambaya kaza da kaza da kaza dan kar ma a yabi umar cewa shi ya rike hannun annabi kar hannun annabi ya gaji jama'a kuna fahimtar wannan Allah ya tsare mana imaninmu wahiyar samura sunan bishiyan kenan ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan wani irin bishiya ce ya sunanta da hausa eh eh a'a ya suna wannan bishiyan da annabi aka yi mai mu baya a ƙarƙashinta mhm ku je ku binciko wata irin bishiya ce kuma ga sunanta an faɗa ku gaya mana sunanta da hausa na sha faɗinta a nan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wannan hadisi malaycin muslim ya fitar da shi a kitabul imara babu istihbabi mubaya'atil imam al-jaysh juz'i na uku lamba hadisi na 1483 hadisi na 1856 mala ya ce wa fi sahihi muslimin anna umma bishirin sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo ummu bishir ne ta ji annabi yana cewa la yadkhulul nara insha Allah ba wanda zai shiga wuta da izinin Allah min ashabi shajara daga wanda suke mu baya na ƙarƙashin bishiyan nan ahadun alladina baya ota hataha waɗannan da suka zo suke mu annabi mu baya a su dubu da ɗari hudun nan ba mutum ɗaya da zai shiga wuta in ji annabi abubakar da umar da usman da ali duk suna cikinsu duk sahabban nan da yan shiya ke zagi duk suna ciki ina ba ta mun gane wannan wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi a kitab fada'il sahaba babu min fada'il ashabi shajara a mujalladi na hudu shafi na 1949 a hadisi na 2496 Allah madaukin sarki ya sa mu dace duk waɗannan sahabai ba wanda zai shiga wuta duka amma wai kuma wai ka rasa wanda za ka zaga sai ɗan aljanna to kai da baka san makomanka ba kana zagan wanda ya san makoman shi jama'a waɗannan hadisan kowa ya haddace su dan kayan aiki ne fathabata bi sarihil kitabi wa sunna mala yace qarara alqur'ani da hadisi sun tabbatar anna allah radiya anhum allah ya yadda da sahabbai wa anzala sakinata fi qulubihim allah ya saukar da natsuwa a cikin zukatansu wa shahida lahum ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil janna kuma annabi ya masa shaidan aljanna wan najati minan nari kuma allah ya tabbatar da sun tsira ba su ba wuta faɗa'anu fihim ba'da hadha takdhibun sarihun mutumin da ya zo yana sukan sahabbai bayan saukan wancan ayan da tarin waɗannan hadithai to wannan mai ƙaryatawa ne ƙarara lima dallat alaihin nusus na nassoshi da suka zo wa raddun alallahi wa rasulihi kuma ƙoƙarin yi ma Allah da manzon shi raddi ne ولهذا لم يتوقف العلماء fi takfirin man kaffara malamai da wannan ne ba su tsaya wata-wata ba suka kafarta duk wanda ya kafarta sahabi au fassaka ko ya ce mafi yawancin sahabbai fasikai ne a mata sahaba limunaqadatihi li sarihil kitabi wa sunna saboda kai tsaye yana warware abin da alkur'ani da sunna suka ambata ƙarara jama'a kuna fahimtar wannan duk wanda ya fasikantar da su, duk wanda ya kafirtar da su, duk wanda ya zalantattar da su, kowane ne, malamai suka ce wannan kafiri ne, sau da wannan ya warware ke na abin da Kur'ani ya faɗa. Allah bai san su ba kenan sai kai, manzan Allah bai san su ba sai kai, wannan ta ƙadarin fa yana nan a raye har yanzu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu, wai shi ne zai gaya mana sahabbai ba mutanen kirki ba ne, Allahn da ya yi su wai shi bai san haka ba. annabin da ya zauna tare da su bai san haka ba sauran bayan Allah na kware da ke ta duk ba san wannan ba sai shi lai sawwaka ya ƙoli shehul islam ibn taimiyya rahimahullah shehun musulunci ɗan taimiyya ya ce fi tafdili fi tafsili hukumi sabbi sahaba da ya zo yin bayani dalla-dalla dangane da hukuncin zagin sahabbai za ga mali ya yi wasu ɗage-ɗage guda uku akwai magana mai tsawo ne da ya yanke ya ce wa amma man jawaza zalika ila an za'ama annahum irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda ya wuce gona da iri har ya kai yana cewa wai sahabbai sun yi radda a bayan rasuwan annabi illa nafaran qalilan sai yan wasu jama'a yan kaɗan mun gane la yabluguna bid'ata ashara nafsan wanda ba su wuce mutum goma sha kaɗan ba aw annahum fasaqu ammatuhum ko kuma suka ce mafi yawancin sabai fasikai ne la raiba aidan fi kufurihi mali ce irin wannan mutumi ko tamba ba da shakka ba ada cewa kafiri ne li'annahu mukazzibun lima nassa alqur'anu wannan ya ƙaryata abin da alqur'ani ya zo da shi ƙarara fi ghairi maudu'in ba waje ɗaya ba minar rida anhum da Allah ya bada labari ya yadda da su wasanayi alaihim kuma Allah ya bada labarin yabo a kansu bal man yushakku fi kufri misli haza kai duk wanda ma yake shakkan mai kafarta sahabi ko mai fasikantar da sahabi cewa arne ne wannan fa inna kufrahu muta'ayyanun shi ma kafircin shi tabbas ne in aka ce ɗan shi'a da ke kafirta sabi kafiri ne kace anya gashi da gemu da doguwar riga da waye-waye yanzu wannan arne to kai ma arne ne jama'a mun gano wannan da kyau ku man tashakkaka fi kufr misal hadha fa inna kufr ta'ayyan Allah ya sauwaka wannan bayani ne ibnu taymiya ku samu littafin as-sarimul maslul ala shatimin rasul a shafi na 586 alwajihu thalith fuska na uku ya ta'allaku bima ja'a fi siyaqi ba'dir riwayati sahiha wannan yana da alaƙa ne da abin da ya zo nosu ingantattun ruwayoyi wa fiha qala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ciki ne sai annabi ya ce annabi ya ce li ashabihi ya ce ma sahabban shi kumun haro ku miƙe ku yanka sun mahluku sannan ku yi aski qalu fa wallahi ma qama minhum rajulun kun gane wannan sai mai ruwa ya ce ba mutum ɗaya da ya miƙe hatta ƙala zalika salasa marratin har sai da annabi ya faɗi wannan so uku ba ya kawo wannan ruwayan ba ya ce to kallar shin kunya sahabbai sun raina annabi sahabbai ba su bi maganar manzon Allah ba iye ya ta faɗa ko ba haka bane mun karanta wannan hadisi da takharijin shi sai ce auradahul muallifu tijjani as-samawi da ke zagin sahabbai ya kawo wannan bayani sun makala mu'allikan da ya kawo sai ƙarin bayani da cewa hal ya ƙabalu aqilun ƙaular ƙa'ilina yan tsakani da Allah mutum zai ɗauki maganan masu cewa bi anna sahaba radiyallahu anhum sahabban annabi Allah ya ƙara masu yadda kanu yamtathiluna awamirar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai ce wai suna biyayya game da umarnin annabi wa yanfuzunaha kuma suna zartar da umarnin annabin fa hadhihi alhadisa taqtaw anhum ma yaruma yarumuna malan yace wannan abin da ya faru yana warware abin da suke riyawa baki daya cewa sabai ba sa mu annabi biyayya sabai sun rena annabi abin da yake sai ya gaya mu kenan wacin da annabi ya ce su yanka su yi aski ba su miƙe sun yi yanka sun yi aski nan take ba cin da haka ya faru to ba su bin magana annabi kenan ya faɗi wannan magana kamar yadda ya gabata a shafi na ɗari biyu da sittin da uku na cikin wannan littafin da muke karantawa ƙultu mala ya ce martani a kan shi sai in ce taƙaddamatul ijabatu alaihi mun riga mun ba shi an san wannan magana wa annahu la mata'ana ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan abin da ya faru sahabbai ba su da wata masuka kakaf ka karanta shafi na 266 a cikin wannan littafi mala ya bada ansa wannan magana lakin aqulu lil muallifi huna mala yace bari in gaya ma mai wancan maganin da yake kokarin zagin sahabbai da cewa ba su da ta'ida ba su girmama annabi ba su mai da'a ba sa ba sa na karerai da ya kawo yace alam yakun aliyun radiyallahu anhu wai da yake wannan maganar wai sayyidina ali wa man ta'taqiduna adalatahu min sahaba da sahaban da kuka yadda ku yan shi'a cewa adalai ne fi haula ba sa cikin waɗannan sahaban da annabi ya ce su yi aski ba su yi ba inda alisan da annabi ya ce ku yi aski ali ya miƙe yayi to da sai a ce an ce kowa ya aski ba wanda ya miƙe sai ali shi ma alin bai miƙe ba ku soke raƙumanku aka ce ba wanda ya soke kuma Ali na cikinsu inda Ali ya tashi ya soke da sai a ce sai Ali ne kaɗai ya yi shi ma bai yi ba kenan in sabe sun cancanci a zage su ku zage Ali ya muji ai yana ciki da sauran 'yan tsiraren sahabban da kuke kun yarda da su wannan shine in baki ya san abin da zai faɗa kuma ku karanta ruwayan me aka faɗi a cikin ruwayan aka ce ƙumun haro sun mahaluku ƙala fa wallahi ma ƙama minhum rajulun ko mutum ɗaya ba wanda ya miƙe hatta ƙala zalika talata marratin sai da annabi ya faɗi su uku alima bai tashi ya askin yi yankan ba shi ne kuka faɗi a kan shi wannan tambaya ne ku jira su ba mu ansa za mu ansa ta ko ya kamata a ba su ansa su ba da ansa ya fata mun gano wannan da kyau ba wanda ya miƙe kuma ku je ku bi karatukan da muka yi na baya can za ku ji menene dalilin da ya sa sahabai ba su miƙe sun yanka ba a lokacin yasa mutumin da yake fashi wajen karatu zai ta asarin waɗannan ilmomin wallahi wannan katin bai kamata wani ya fashin shi ko na rana ɗaya ba in uzuri zo ka ce kai uzuri ka bari sai gobe ka zo kuma ba lokacin karatu ba Allah ya sa mu dace alwajihur rabe fuska na hudu thabata fi sahihaini ya tabbata cikin Bukhari da Muslim min hadisil bara bin azibin a hadisin da bara ɗan azib ya ruwaito ƙala ya ce kataba aliyun ibn abi talibin as-sulha bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa bainal mushrikin yawm al-hudaybiyah wane ne sakataren wannan rubutun sulhun da aka yi sayyidina ali ne shi ya rubuta wannan sulhun kataba ga abin da Ali ya rubuta, haza ma kataba alaihi muhammadun rasulullah wannan shine yarjejeniyan da annabi muhammadu manzan Allah ya rubuta faƙalu sai mushrikai suka ce a bakin wakilinsu suhail bin amr la taktub rasulallah kakka rubuta rasulallahi falau na'lamu annaka la rasulullah falau na'lamu annaka rasulullahi da mun san cewa kai manzon Allah ne lam nuqatilka ai da ba mu yaƙe ka ba ai wannan kalmar muke musu haka faran suka ce ban mu yadda da ita ba a soke ta fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce umuhu aliyu goge rasulullahi fa qala sai ali ya ce ma annabi ma ana billadhi amhahu ina ani ba irin wanda yake share rasulullahi bane ba zan share ba tambaya anan yanzu Ali ya yi annabi biyayya? Wannan maganan da Ali ya gaya annabi ya kamata ya gaya manzan Allah ita, annabi ya ce goge ce ni ba irin wanda zai share kaza ba ne? Kuma ya ƙi sharewan. Famahahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyadihi, annabi ne ya share da hannun shi. Wannan bayani mala ya ce rawahul Bukhari, al-Imamul Bukhari ya ruweto fi kitabis sulh a cikin littafin da ke bayani akan sulhu babu kaifa yaktubu hadha ma salaha fulan ibn fulan a ƙarƙashin babin da ke bayani in za a yi rubutun sulhu to ga yanda ake rubutawa ya fitar da wannan ruwaya karanta fatul bari mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da uku lamba dis na dubu biyu ɗari shida casa'in da takwas muslim ya fitar da shi a kitabul jihad babu sulhu da a mujalladi na uku a shafi na 1409 a lamba disi na 1783 jama'a kun gano wannan da ke ku yanzu in a can na umar ya ce a shiga a yaƙe su ba kai ne annabin gaskiya bai ce ni ne ba muna kan gaskiya ba annabi ya ce kware ba suna kan ƙarya bai ce eh in an ce wannan maganan da umar ya faɗi ya rashin yanzu ali da aka ce ya share abu bai share ba kuma har ya magana ce shi ba irin wanda ke share wannan kalma ba ne har sai da annabi ya share da kanshi a tambaye tijjani a samawi da waɗanda suka yadda da maganan shi wannan kuma biyayya ce jama kun gano wannan da kyau ko shi yasa an kaje kana kwakwale kwakulan wane kaza wane kaza ko Allah sai ya taso da wanda in yi ma kwakulan kai kuma zaka ji kaman ka mutu wa fi ba'd riwayat a wasu daga cikin ruwayoyi anna aliyyar radiyallahu anhu kala ali ya ce wallahi la amhahu abadan ya ce ma'annaba har abada ba zan shafe ba bukhari ya fitar da wannan a kitabul jizya babun almusalaha ala thalathati ayyamin karanta fatul bari a mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu a lamba na dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da hudu muslim ya fitar da wannan ruwaya a kitab walbab as-sabiqin babi da littafin da ya gabata mujalladi na uku a lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari hudu da goma ga abin da Ali ya faɗi to shi ma yanzu ya ce Ali ya ma annabi rashin kunya Ali ya ma annabi tsiwa Ali ya rena annabi ba wanda zai faɗi wannan maganar sai zindiki irin tijjani as-samawi yan shi'a ba su ganin mutuncin annabi wannan ya sa ba sa ganin mutuncin sahabbai sun rena annabi wannan ya ja suka rena sahabbai mala ya ce fa ma thabata an aliyin huna nadiru ma thabata an umar irin wannan abin da ya faru da ali irin shi ne ya faru da wa umar fi muraji'atihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na tanka in tanka da suka yi da annabi fi amri sulhi wajen rubuta wannan sulhun fa'iza lamme kun fi haza mat'anun ala aliyin in ya zama wannan bai kai ga a soki Ali ba tare da wannan abin da ya yi wa huwal haƙu shi ne gaskiya bai kai a soke shi ba. Lamme kun fi ma sabata an Umar mat'anun to shi ma abin da Umar ya babu masoka, in ko Umar ya cancanci suka, Ali ma ya cancanci suka. Fa in ƙalar rafide idan ɗan shi'a ya ce, inna ma mana'ahu min mahawi kalimati rasulillah abin da ya hana ali goge kalmar rasulullah mahabbatuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaunan annabi ne da ta cika zuciyar shi wa ta'zimuhu da girmama annabi qulna mu ma sai mu ce wa inna ma hamala umar ala ma fa'ala abin da ya kai umar yayi abin da yayi nusratuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗoki ne da ƙosawa ya goyi bayan annabi a doke hancin kafiri a shige a je a yi umara a fito hankali kwance don ya ga sun doke su a badar sun doke su a uhudu sun doke su a hazab yanzu ma an shiga doke su za a yi cewa mun gano wannan da kyau ko wa izazu dinihi da kuma shi so yake addinin Allah ya zama a ƙoli ƙoli wannan renin da kafirai suke kawa a bisa a take su kuma Umar yana gani a'a wai waɗannan yaran namu ne wanda mu ne ma a'a ƙasa mutum mamaki kamar misali a ce wani ƙaura ne ya yi tafiya ya dawo kawai sai aka ce wai yaran shi da ke riƙe mai jaka in za a je farauta wai sun hana shiga gari wasu a ce da Allah ya laɓe ka ɗan tsaya har sai an je an ba su baki sai ce a yaran namu jama mun gano wannan da kyau ko mu ne ba muka shayar da su ko gaya masu mai dawa ne ya zo kuna fahimtar wannan da kyau ko ka sa abin da ya sa ba za ku damu da wannan abin ba saboda ba dan tauri a nan amma ina dan tauri shi zai gane me nake faɗi wala zai gane ai tuni kawai ya ce mai gida ne wallahi suna ganin Umar kaucewa za su Umar mai daka ma arne kashi shi sa ke ganin waɗannan ƙananan arnan da suke tsoron namu ne za mu tsaya a nan manzan Allah wai ana ruhu da sulhu ana ban kai mu shiga kawai mu bubbuge su kuma ya kalli sanda ma ba su kai wannan adadin yawa ba a garin makka ba iya masu wani reni ba sanda ya musulunta wani renin ana kallo an fasa yi wai sai yanzu ne ma da suka zo da gayya abin da ya ja umar ya kenan ya ce amma ba a shiga kawai a fafata kar a jira wata abu annabi ya ce a a dan tsaya dai Allah ya sa mu dace jama'a kun ji wannan bayanin ko shi sa duk wanda ya zo yana zagin sahabbai duk wanda ya zo yana sukan sunna kar ka yadda ku faɗa ka nemo dalilai ka gamsar da shi kawai in ba zai gamsu ba ka rabu da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ka ci gaba karshe zai gane gaskiya zai kuma komo sai zama yaranka alwajhul khamis fuska na biyar annal ba'itha lima sadara min as-sahaba radiyallahu anhum yawm al-hudaybiyah wannan maganganu na shajja annabi a fada makafirai da fada da sahabbai suka yi a ranar sulhun Hudebiya huwa shiddatu hirsihim alal khairi su suna da kwaɗayi ne matuƙa na aikin alkhairi wa ragabatihim fil ajari kuma suna kwaɗayin samun lada ne yashhadu li hadha abin da ke tabbatar da wannan Allah ladhi aradu kana ashadda alaihim fid dunya abin da suke nufi ayi ya fi tsanani a duniya ayi mimma urida minhum na irin abin da ake nufin masu domin su sun yi nufin a shiga ko da tsiya ko da arziki a yi jihadi a kashe su kashe a raunata su raunata amma abin da ake rubuta na sulhu ba wanda za a harara jama mun gano wannan da sahabbai duniya suke so ba za su ce a shiga ko da tsiya ko da arziki ba nan da za su koma ba ce ai marmaza a gama rubutun sulhu ai marmaza dan su koma gida lafiya lau amma ganin suke ina ai sai an shiga duk abin da zai faru ma ya faru yashhadu li zalik li haza annal sai ma ce fa Umar kun ga sayyidina Umar kana yuridul qital jihadi yake son ayi wa munajazatul kuffar aje aikata mu waɗannan kafiran kawai wa ma arada hur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min amri sulhi shi kuma abin da annabi yake son ayi na wannan al'amarin su awanu alaihi wa aslam ya fi sauki ba wanda za a buga ba wanda za a kashe ba wanda za a raunta ba wanda za a wahalar amma in aka ce an ɗauki rayun umar za a yi yaƙi fa dole haka zai faru kenan yanzu a ce sabai duniya suke so wa kadhalika sahaba lamma ta'akharu fi bidayati al-amr an an-nahr wal halqi haka lokacin da annabi ya umarci sahabbai su soke raqumun sannan kuma su aski innama aradu ikmalan nusuki abinda suka so suna son su ƙara sauran aikin ne shine su shiga su dawafi su sa'ayi sannan su yankan wa amma amruhum bihi wa amma wa ma amarahum bihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma abin da annabi ya umarce su minat tahalluli na su warware haraman su fi makanihim a bayan garin makka kana aisara alaihim ya fi musu sauki ai wa ashala wannan ya fi rangwame kun gano wannan da kyau ko kai ne aka ce ɗauki kayan nan ka kai kaduna kana zuwa yi fi sai aka ce sauke ya yi za a baka ladan biya za a biya kuɗin mota kamar na zuwa kaduna wanne ya fi maka sauki ka ce kai dole a baka sai ka je kaduna to abin da fa annabi ya maske su suna ganin a ci gaba annabi ce a ku tsaya daga daidai nan shi din ma yayi za mu maimaita wannan karatun akan alwajhul khamis sakamakon ƙurewar da lokaci sai in Allah kai mu gobe subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum